أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi mai bude godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayi shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da bakwai ko ga watan zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda insha Allah ta'ala kai tsaye muna ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka mai suna ahkamul jana'i wa bid'aha littafi wanda yake mana bayanin hukuncen kunce na abin da ya shafi al'amarin jawa da kuma bid'o'i da aka kirkiro aka sa cikin lamarin jawa na babban malamin musulunci abu abdurrahman muhammad nasiru albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shi ne karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akkai zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala da tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da riya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatuttuka su zama na suna tsiran mu duniya da lahira baki daya. Wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasin mu na hudu daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka. Ba mu gushe ba muna bayani kan abin da ya shafi kula da shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tanadi ga mutunan da yake mamaci ne ko kuma wanda yake halin rashin lafiya kamar yadda inda malaye mana bayani cewa fa awwalu zalika aika ahuduhu fi mazihi wa tazkiri wa tazkiru al-akhirah ai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shirin shi ta kula da mutum tun lokacin da yake hali na rashin lafiya ana ziyartar shi sannan ana tunatar da shi dangance da al'amari na rahira shi ne tsayuwar shi da gaban Allah subhanahu wa ta'ala wal amru bil wasiyati wat tauba sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana umarni da dan malakin cewa ya yi wasiya in yana da wani wasiya da ya kamata ya yi ba sannan kuma ya dage da tuba yake cewa wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadatu Allah ilaha illallah sannan shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi umarni ga wanda yake tare da dan malaki lokacin da ya ga ciwon shi ya tsananta ajali ya taho to ya umarce shi ya yi furta kalmar shahada shi ne ya ce la ilaha illallah sai yake cewa mai takuna akhira kalamihi dan ya kasance shi ne karshen magana shi kamar yadda ya ce man kana akhira kalamihi min duniya la ilaha illallah da khalal janna duk wanda ya kasance maganar shi ta ƙarshe a cikin wannan duniya shi ne la ilaha illallah to babu shakka zai shiga aljanna Allah ka azarta mu da wannan to kun ga wannan yana daga cikin abin da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi tanadi in kana tare da mutum tun yana rashin lafiya ana son ka ziyarci shi kamar da hadisi ya zo ki haƙƙin musulmi kan musulmi a wani ruwaya guda bakwai ne daga cikin shi akwai yana hali na rashin lafiya ka je ka yi ka je ka ziyarce shi muna fahimta to in ka ziyarce shi ana son kai mishi addu'o'i da fatan alkhairi kana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya muna fahimta ko sannan kuma da tuna mishi al'amari na wasiya ita wannan wasiya za mu za mu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da ba wai mutum yana kwance da lafiya ba mai lafiyar gano ma annabi cewa ke katsayin ku ya kwanta ba tare da ya wuce shi ba ya aiki muna fahimta duk da al'amari ne wanda mu kuma yanzu mun sakaci da shi yanzu nan cikin mu na in aka ce ga da ke da wasiya a jike ka ga ana tsala da ko ba ka rabar to yana da kyau duk wani buri da kake da shi in ka mutu wanda kake sa a zartar da shi to yana da kyau a ce ka rubuta shi ka aji saboda baka san yaushe ne mutuwar ba haka da kuma haka ba ka rubuta ka ce in na mutu ina son da wani da wani sai yi sallar gawa in na mutu ina son da wani da wani sai yi wankan gawa in na mutu wurin mutuwa ta ka a kuskura a yi sadaka uku sadaka arba'in sadaka shekara sadaka sati in na mutu ba ni san ina yi wuce wuce da kusa kusa da ake duka wasiya ne wanda wanda ya kamata a yi samu za mu yana daga cikin abubuwan da malumai suka tattauna a kan shi shi ne in mutum ya tsinci kanshi a wurare wanda ake abubuwa wanda suka saba ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nace da mutuwa suka ce yana da kyau yayi wasiya in ya mutu ka yi mishi wannan saboda in ya ga ana fanne kuma har ya kuskure shi ma ya mutu ne wannan wasiyar ba to kenan ya goyi baya abu kuma da ke ka yi mishi ba sai kuna fahimta ba ai kun yi da magabata suke kula da ni da al'amarin wasiya sannan da tunatar da shi cewa a daji a tuba muna fahimta tuban nan in ma Allah ya sa ajalin ka bai ba a lokacin to zai zama da wani kafara ne gare ka na kakkare zunubai ko shi sa annabi in ya saba kan malaki sai ce mishi la ba afa fahuran insha Allah ha wannan insha Allah kafara zunubai ne ba ko zunubai kenan kana karama shi kana ƙara kwantar mai da hankali sannan in ciwon ya tsananta sai a rushe umarni da yake kalmar shahada a ce wane ka ce wane ka ce kamar yadda ake wane in za a ba mutum kalmar shahada shi ga musulunci da ake wane ka ce la ilaha illallah to za mu shekara inda za mu tashi sai ma da yake cewa kun mana hanyu an hajji al'ummar da ta dace da ba'atu wa shi sai shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai hali akan wasu miyagun al'adodi na wasu al'umma wanda ba su yi imani da cewa mutum zai tashi ba kuma ba su yi imani da tashin alkiyama ba. Muna fahimta ko? Kenan annan Muhammad Sulam ya hana mu mu yi koyi ga wasu al'adodi na wasu al'umma wanda ba su yi imani da cewa in an mutu za a tashi ba kuma ba su yi imani da cewa za a haɗuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar da Allah ke da amman da zina kafaru Allah yi ba a su. Kul bala wa rabbi la tuba asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir. Wai kafirai sun zaci cewa wai in mutum ya mutu ha abinda kuka yi a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tayar da su ba. Allah ce san ba haka ba ne ba wa zalika ala Allah ne shi wannan ma shine abu mai sauki a wurin Allah kamar yadda ya ba da labari a cikin suratul qiyama muna fahimta ko yake cewa aya sabul insan Allah aya sabul Allah aya sabul insan Allah najma zama bada qadirin ala an sawiya banana sannan ya shiga bayanin alkiyama da masu karyata ta ko ya ta abu ayyana yawon kiyama fa idza barika al-basar wa khasafa al-qamar wa idza ash-shams wal qamar يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المنتقر لنطه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الله يسامح شكال الإيمان الذي شكي وأنت بسي إيمان بتاشي akwai wannan menene ake ce musu da turanci ana ce musu addahariya kamar wanda suke cewa bayan suna illa daha ba wani tashin kiyama kawai wannan ba wani abu da ke kawai lokaci ne ba wani tsaka za a fita a tashi ni ba ce yayin da ake ce musu ko ne a bayan a ce su a ce ai Allah ma gaba ɗaya su da mun ce imani da shi ba sannan akwai wasu daga cikin filozof su ma ba su yarda ba cewa akwai mutum zai mutu Allah ya tada shi a da wasu daga cikin jahaniya da wasu daga cikin ma'afila akwai aƙidoji da dama wanda suna ƙaryatar da cewa akwai tashin kiyama misali kan wasu daga cikin ƴan ƙala ƙaso suna cewa ma ta ya za a yi misali suna ƙaryatar da tambayoyin kabari suna cewa ma babu tambayoyin kabari babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza to wurin shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma da yake mana bayani shari'a annabi cewa annabi ya hana min koyi da wasu al'umma wanda ba su yi imani da tashi ba sannan ba su yi imani da alkiyama ba sai ce min lafi da kudurki na daga abubuwan da suke na ne na bugun jikin muna fahimta in an yi mutuwa wa shakkar iyali da kuma tsatsage zuwa su da suke wa halkar rukus da kuma aske kawunan su da suke wa rafa sauki bin nazi wani haya da ɗaga sauki da suke na irin an shiga uku an lalace da irin koke-koke da ake wasa wabi zalika da wasu abubuwa makamanta wannan kenan shari'an nan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hana in amma mutum mutuwa kamar yadda wasu suke yi su rinka bugun jikinsu kaga mutum ana kama shi yana bugun jikin shi ko kuma wasu kaga suna ta ikeke ta tsohon su saboda wai an musu mutuwa wasu kuma suna ake kawunan su wasu kuma suna ajiye sautukan su suna kuka suna kururuwa suna cewa sun shiga uku sun lalace wane ya mutu wane kaza wane kaza wane kaza wasu zalika da wasu abubuwa makamanta wannan irin ne irin ka ce bincike ne kasa da ake da wasu maganganu wanda in a mutuwa wanda duka shirya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi hali daga irin wannan abubuwa za mu za mu jinjini ne shirya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karantar da mu lokacin da aka ce an yi mutuwa sai ce wa sannan kushu a lilmayiti an so lokacin da aka yi mutuwa to musulmi su kasance a cikin nutsuwa ba a san hayaniya a cikin al'amarin mutuwa da fagai daban-daban wal buka allazi la sauta ma'ahu da kuma kuka wanda babu sauti tare da shi muna fahimta wani irin kuka shi ne hawaye babu so a yi mutuwa mutum ya yi ta zarga kuka yi irin yadda wasu suke yi muna fahimta ba daidai ba ne ba kuma yana da kyau in ka mutu ka ce kawai wanda ya kuskure yi ma wannan mutuwan nan dai kowa sai ya yi ta ko ba haka nan ba kafin a yi ma amma al'umma da dama an yi ma mutane da dama to kuma wasu ma sun suke jin ciwon nan ka kalla sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun sallama duk duniya ba mutum mai daɗin zama mai kyawawan halaye irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma haka manzon Allah ya mutu kuma ba su shiga cikin wannan tashi hankali ba ko ba haka nan ba to wani ne ya kai shi waye sai waye kamar ka babu waye sai asali yana ka babu waye sai daraja yana ka babu to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu ba ai wannan abubuwan ba wani ne zai mutuwa a zuwa ai wannan shirman mutum a idan babu laifi in ai mutuwa dama ana so al'umma su nutsu sannan babu laifi hawaye amma a yi irin musamman yadda mata suke kamar da in ka zo kasashen gwarawa za su da su suna yin wannan abubuwan akwai wanda yake kaga ana haya kujeru ana haya rufa su ɗan kuka ne kawai hayar sa ake zuwa a ɗauko su zo su yi ta darza kuka su yi ta darza kuka wai kukan nan shi ne yake ƙara sa a gane wannan matsayin mutuna a wuri Allah ya shirya da mu bayan shi sai وحل القلب باب laifi ga abin da ya shafi damuwa na zuciya babu shakka in aka yi mutuwa zuciya tana shiga damuwa to duka shari'a musulunci ba ta hana wannan ba yake cewa wa kana ya fa'alu zalika ai shi da kai shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin haka ويقول لنا شيوا تسمع العين أي إلهي أنا ذل هواي ويحزن القلب زكيا كما أنا تكين دموع ولا نقول شيء باقي بذي غريبا إلا ما يرجى رب شيء أبدا أبيه يا غنش kaga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake lokacin da dan shi Ibrahim ya mutu yace idani ya tana mai zuba hawaye ya ce sannan zuciya kuma tana cikin kunci na tayi rishi sannan baki kuma bai na gaya fata sai abin da Allah ya so kuma ya yarda da shi kuna fahimta in aka yi mutuwa sabba su da mutu kunci ya ta wasu suratai marasa amfani wani yau yanzu ana ya mutu mun shiga kaza an shiga kaza an yi kaza ita ba daidai ba ne ba musamman mata kuma yana da gaskiya abin da ke sallah su cikin wannan hali shi ne nisantar su da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan duk wanda ya san sunna mai wahala ya haɗa shi cikin wannan amma dai kan ba laifi za a iya hawaye zuciya za ta shiga damuwa amma ba shi ya san ya san abin da yake yi ya san abin da yake gani sai ki jawo sannan da ummatihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sunanta ma al'umma shi lokacin da suka samu mutuwa shi ne alhamdu wani tsarza shi ne su gode ma Allah sannan kuma su yi alƙarya shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aka ce an yi mutuwa ana gode ma Allah wani irin godiya sani da kai ya zama hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ka gode mishi wata yi shi zakai dole za ka yarda kana mai godiya ga wannan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a gare ka muna fahimta sai ka gode ma Allah da ba ta ka mutuwar da ke ta zo kai Allah ya baka wata dama ko ba haka ba da za ka iya tuba daga wasu lalika kuma da za ka kara yin wasu ayyuka na alkhairi sannan kuma in labarin mutuwa ya zo sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fahimta ko wannan shi ne ba ana zan ba an ce ayi mutuwa ba kai ce ɗaya ko ka yi mutum ya ce ne ne abin da mai tsoron da kake cewa irin maganganun nan na can da ya ake zama a kan wata eh ana cewa mun shiga uku mun lalace wata tsohon ma kana ba ta labarin da duk abin da yi daga nan saboda jahiliya akwai wasu kalmomi da suke yi don su biya musu mutuwa Allahu akbar yawwa ana wayo wayo kamar suka ji labarin mutuwa kana ji labarin mutuwa za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kaya ma mutane mutuwa musamman in makudancin su ne sai su azabu su kai wayo Allah mu shi yau kuma lalace wani ya mutu wani ya ce wani kaza wani kaza sannan bakin da aka tabbatar ma da cewa mutum ya mutu to a lokacin zai bukata irin hayaniyar da kake ke bukata don jika a zo a bata wasu lokuta ko a yi kaza ko a yi kaza in dai mutum ya mutu an tabbatar da ya mutu to kawai sai a rishe ya kai shi gidan shi na gaskiya ba daga an ce ma wani ya mutu ba kake to wani daman ciwo ne daman kaza ne duka mutuwa abu ne wanda yake da alaƙa da ajali in ajali ya yi da ciwo da babu ciwo sai an tsaye kenan kana yin wannan sai ka ce inna an kana jin labarin mutuwa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana da cikin ta'ala inna lillahi ma aba wa lahu ma akhadha wa kullu wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtas kaji mu take cewa a cikin ta'ala wannan dai abu da Allah ya dauka na shi kuma shi ke ba da walar akwai mai shi cikin ku shi ne ya dauka sannan shi ma Allah ko ne a lokacin da ya bashi to in lokacin da ya babu saurarawa kenan kwanda ku yi haƙuri muna yi muku hatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku lada ta rishi da ɗan ruwan ku da bukai sai ke cewa kuma alaikum salam Oke. Oke, Allahumma ajini fi musibati za mu zawa akwai bayani nan gaba cikin karatu dangance da in kace inna lillahi kamar da hadisi ummu salma yazo shi ne za mu za mu yi bayani cikin karatu lokacin da muka yi ta yanzu ko ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajini fi musibati wa akhfi min karamina sai ce duk duniya ma kuma wane ne ke nufin insha Allah sai yake cewa wa da annullah da kuma yarda da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai wannan ran kuma shi ne ya amshi shi walam yakun zalika munafiyan lidam il'ayn sannan din da wannan kuma bai hana ka ba kai kuka hawaye su rinka zuba da idanuwanka na kayan wani wa huzun qalbi da kuma damuwa da zuci ولذلك كان على الخلق في قضائه kaga duk wannan annan Muhammad sallallahu ya kasance shi ne mai yarda dangance da hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ko kaddara da Allah subhanahu ta'ala ke mabayin shi wa aqdahu lahu hamdan sannan kuma ya kasance ya fi kowa goyi ma Allah subhanahu wa ta'ala wa baka ma zalika amma duk da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka yaushe ya zama sabihu ibrahim ranar da ɗan shi ibrahim da mutu wanda bai wuce ma biya ta ya hau shi abin da ake nuna ma shi ne wai yin kukan ba laifi ba ne ba amma ba kuka wanda ake karɓa ido da yin hawaye ba laifi ba ne ba ne an yi mutuwa to ka kalla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi yarda ya yi kowa sanin allah ya yi kowa yarda da hukuncin allah ko amma kuma ya fi kowa tsananin gode ma Allah amma duk da wannan da ɗan shi mutu sai da idanuwan shi suka yi hawaye yana fahimta me yasa ya ce ra'afatan jinku saboda taushin zuciya saboda zuciya da tsakiya da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa zaɓaɓɓen bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fahimta manzo Allah mutum ne mai tausayi yake cewa kuma wa rahmatan biwali sannan da kuma tausayi da wa da shi wannan ɗan nashi wa rifqatan alaihi da kuma jimani na rashin wannan ɗan wal qalbu mutali'an bi ridan anillahi azza wa jalla wa shukri amma zuciya tana mai cike da yarda dangance da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi sannan kuma tana mai gode shi kana fahimta dole in an yi mutuwa zuciyarta ta mutu da cewa wannan abu ne wanda Allah ya kawo shi lokaci ne ya yi kuma kowa shi yake jira sannan kakkan yasa bakin ka ya wani abu wanda shi yasa za ka ga ake mutuwa ana ya kaza sai ka gina sai na shaƙo alhamdulillah ko to shi ne daidai ka rinka gode ma Allah ba a zo da yanzu ka zai gidan mutuwa mana ka an kawai ina wanda aka ba mutuwa ina wanda ya zo ta'azi yi ko a hankali ga shi ko saman zamanin nan nabi na saurari da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yake shawar da shanu mashtafilan da zikiri wa hamdihi halishi kuma ya shagaltu kallon ayin mutuwa amma halishi ya shagaltu na wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ni da ambatan Allah da kuma gode shi to ashe kun ga abin da ake so har kina musu shagaltu da su lokacin da lokacin da aka yi mutuwa ba halsunan mutu shagalta da wasu abubuwa ba wanda ba su bane ba shirya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi ta ta karantar da mu shi ne ke shawalan mata da tafiyar minan nasi yayin da da yawa daga cikin mutane أي لما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل بعد عن هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها yake cewa yayin da mutane da dama suka a wannan zamani suka yi nisa nisa mai tsawo kowane irin nisa daga shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ibadati kulliha daga dukkanin ibadodi baki daya ومنها الجنائز na da bikin da akwai wannan abin da ya shahi da marina gawa bi sababi insirafihim an dirasa su da ilmi saboda gudu da mutane suka yi da zuwa baya daga neman ilimi wani ilimi shi ne ilimi na addini wala siyama ilmal hadisi wa sunna yace musamman ilimi na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ilimi na sanin sunan manzon Allah wallahu alaihi wa alihi wa sallam wa intibabihim ala ulumul maliya kawai abinda al'umma suka ba gaba shi ne neman ilimi na duniya ba ruwan su da abin da ya shafi ilimi na addini wal amali da jam'il mali da kuma aiki da neman kuɗi ɗan kasuwa da manoma da masu aikin hannu su wa'ancan abin da matasa wasu suka ba gaba shi ne ilimin boko zalla sun kuma wa'ancan wasu sun ba noma gaba wasu sun ba kasuwanci gaba wasu sun ba ayyukansu gaba babu ruwansu da ni da abin da ya shafi ilimi na addini a ba su da lokacin shi muna fahimta to almuhim ya a shiga wata lamba ta kasama da na sake ko inda yake cewa lamba da a hadar mushrik wajen bayan al'amurai da ana ba da alifina yawa ma tsaure da wajen yana ba da labari ne ya ce ya ɗauko shi daga littafi masu kuma kai da ma'ar shi a cikin kai da iba da abujan da biyu na farko shahi na ɗari da gomiya tara da bakwai yake cewa yayin da haka wannan abubuwa guda biyu suka yi kunci ko suka yi wahala ga wani ɗaya daga cikin wanda ake ce ma'arifai muna fahimta yau ma ta wani ɓallo a ranar da ɗan shi ya mutu wai ɗan shi ya mutu aka same shi yana dariya da ɗan shi mutu yana dariya faƙira da hu a tsada shi ya zo ya kai ɗan ka mutu kana dariya faƙa da sai ce wa inna Allah ta'ala qada bi qada ai Allah ne ya hukunta wannan hukunci a kaina fa ahbabtu an arda bi qada'i ni kuma ina sai in yarda da wannan hukuncin da Allah ya kaina da sai kun fahimta ba yanzu na ayi karanta shiriyar manzo Allah babu laifi dan ayi mutuwa a yi hawaye ko sun shi na shiga damuwa amma halishi baya zai shi abin da Allah yake so to wai shi wannan wani arifi ne daga cikin mutana ko sauƙi ne suke da arifai sufaye wai arifi ana neman wani masanin Allah ta dai wani arifi a nan ba wai ɗan shi lafi shi ne yake dariya aka tambaye shi kai kana dariya a cikin wannan halin yake to wai Allah ya hukunta wannan hukunci ne a kai shi yana son shi kuma ya yarda da wannan hukunci ne wai shi yasa yake yi yake dariya muna fahimta shi ne ibn kalbi ke cewa fa ashkala hada ala jama'atin min ahli wannan abin da ya kawo wasu ke irin maganganu na malamai su to sai ya za a cewa wannan ana cewa arziki kuma ya tsinci kashi cikin wannan to ya kaza ko ya kaza fa qalu sai suka ce wai kai fa yin ki rasulullah sai ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din shi mutu ne kuka yau ma ta buru Ibrahim ranar da ɗan shi ya mutu Ibrahim wa huwa adal khalqi anillah kuma manzon Allah shi mafi yarda Allah a cikin bayi baki daya ha ko yabdu ila jihadi al amma shi kuma wannan wai wannan da ake ce ma'arifi wannan sufi hayya ya wuce wannan wannan damuwar ya ki shiga har ya kai mataki yana dariya fasari da shekul islam ibn taymiya في ابن تيمية يوانا مغانا يقول يكي شوا أي حدي نبينا صلى الله عليه وسلم أي شيء أنه كان أكبر من حالي هذه الآية أي كان وشا شريع وانا سوق مجين جيشي من قال وانا مجين جيشا شريع من ذا الله تعالى تاشي كون قال سوتي كنا جانا وانا أي شيء داريا يكو من ذا الله شكو لنا هواني to shi ne ibn tamiya ce bin shirya manzon Allah shi ya bin shirya wannan jirgitaccen masana wai shi aiko yi wata amsa ya bada ko wai shi so yake ya gamsar da zuce shi wai kan ma ya shiga damuwa bari ya rika yin dariya kawai sai yake cewa kana akbar bi hanyar tafi cikakke zama cikakke shirya kansa wannan mashibancin a fa a fa ubudiyyati haqqaha wannan yin hawayen nan shi ne ya dace a ake cewa shi ne ya dace da an sauke kowane nauyi na ibada wani irin nauyi tare na ibada ke cewa ko aka ce kalba wuri da rida hadillahi wa rahmatan lil walid sai ke cewa zuciya tana mai yarda da wannan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi sannan kuma ana mai tausayin wannan yaron da shi ma mutuwar shi sai ke ta fahimdallah wa rida anhu fi qada'i ke sai a gode ma Allah a yarda da wannan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yi yake shi kuma kuka rahmatan wa rafatan shi kuma kuka ana yin shi ne saboda tausayi da kuma zuciya wanda take mai laushi sai mutum yana da sai ke cewa ko kuma shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka Allah ya haɗa mishi wannan sai ya san wannan nauyi na ibada ومحبته لله على أي ومحبته لله على الرضا والحمد to shi kuma wannan mutumin hamdani sai yake cewa shi kuma wannan halishi saboda kuncin zuciya da ke gare shi da kuma nisanta da shirya shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka ta hada wannan abubuwa guda biyu da rashin zuciya da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi da laushi irin wanda za ta iya hada wannan abubuwa guda biyu sai ya tsayi da wata bauta ya shiga su da wata bauta shi ne sai ya tsayi da bauta ya cewa ya yarda Allah ya yi shi mutuwa amma bai tsayi da wancan bauta guda ba da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi na shiga damuwa na zuciya da kuma yarda da ni da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shiga yana dariya to shi ne wannan muka muka bari kasanta to kuma na shi ma da shi da cikin bayani ke cewa wala ma kana kafirun min an-nas al-yawm da ulina kulli kullal bu'di an hadi sallallahu alaihi wasallam yayin da yawa da cikin mutane wannan zamanin suka yi nisa mugun nisa daga shari'a Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ibadati kulliha akan dukkanin ibadodi baki daya ba wata shiriya ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yanzu a kuma wannan zamanin ba su sauya ka ba in ma akwai shi ɗan kaɗan da yake. Koko, ku yi abin da zuwa na abu ne wanda ake yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da shi haka aka ci gaba da yi. to kuma an misalin ofisiyoyi da aka lalata a sai a hankali kwarai ban ji ba gaskiya kai shi ne ma da yake yana daga ciki wannan al'amari na abin da ya shafi jana'iza to bayan jana'iza in ka ɗauko ka ɗauki misali abu na farko sallah bayan sauki ne al'umma wani zaɓa na su yi nisa da ita ba ya suke sallah masu imani ne suke sallah yadda suka ga ana yi su kuma marasa imani yadda suka ga dama suke yin ta ko kuma haka da mana amma waye ne zai zama ya koyi ta yan kaɗan daga cikin mutane ta zo ta yi bayan da annabi muhammad sallallahu alaihi karantar da gaisuwa a al'umma ni annabi ya karantar da mu sallama yanzu ba da yanzu ba da sunan nan ta ɗan yawo a dace in fitar da su yi kai musu sallama za a ce ma kai ɗan rishin kunya ne ƙwarai da gaske ko baka duba ka gaida su ba to haka ake yi ana ta warware duk wani abu da manzo Allah ya karanta har in wanda suke da alaka da abun da su tashi suka sadaukar da komai na su da kariya da wannan abu za a wayi gari da abubuwan nan al'umma sun yi nisa da muna fahimta ko a bai yi ba manya ba su da yara ya danganta ai akwai hadisi wanda ya san sa da rabin sallama ko karami shi ne ma babban sallama ko musamman da sabi'a an sabi'a karami shi zai yi ma babban sallama madadi kuma shi ke ma wanda ke daga sallama eh wanda yake sama ka abin hawa shi zai ma wanda yake kasa sallama ɗan kaɗan su za su yi da yawa sallama Kun gane ko? Kenan wannan shi ne da dai ƙarami damun shi ne ya zai yi ga mu da yi ga babban sallama. Kuma wani alkhairu su damun shi ne wanda ya ke harawa da da sallama. Ana haɗuwa ka yi gaggawa ka fara yin sallama ko kuma bayan sallama a yi a yi haɗa hannuwa a gaisa. Suna fahimta ko? to malamin shi bi sababi da salatu wa an yura sakar in saboda sun yi nisa da abin da ya shafi karatu suka nan na ilimi yanzu in ka ɗauka dukkan al'umma sun kawai ce na ilimi na addini da yan kaɗan da zai ko ko ba ka bane ba yanzu da ka je duk wani wuri musamman inda za ka samu dandazo ne na matasa ka ce duk wanda bai karanta wanda ya karanta maka alkarin islam daidai ya haɗa da alkarin iman yana da miliyan goma wallahi yawa ba ku amma in kuna so ku tabbatar ko ku bari irin matasa nan suna da iya ku tsaida ka bar su suriyar ta ce ko gaji kazi ko gaji kaziyar tambaya biyu kawai duk wanda ya amfana ga su rukunan musulunci yake so da rukunan imani ko ka tambaye su kan gida ba ake ko ka tambaye su fallon sallah ko sun nemi sallah to yanzu wanda matasan suna da uwaye ko ba su da uwaye ha suna da kaga wannan ake uwaye shi yake karantar da to uwaye ma sun kau da kai dan yanzu al'ummar ya kai ba wani abu da suke kallon akwai shi ba ya ciki ga wanda ya kama shi irin lamarin addini yanzu ka ɗauka kuna a yan boko ne da dama ko to yanzu wanda suke da alaƙa da addini sai ka ga ana yin musu kallon cikin yan boko ma ka bamba shi ne shi kayan boko ba kawai a ajin miyata sani da wai ana kallon addini kawai shi ne shi ne kawai dan da yana da addinin wayewa ne akwai shi gaba ciki ai zai ma kallon wanda ya shige shi ba kauye ko kuma haka nan bane ba in ka zo ko ina ma'aikatu in ka zo ka tsalla mutum da tufa na addini za ka samu a ma'aikata ana kallon wancan bai gama wayewa ba wani bai lafiya da ya haye da sauran shi saboda mai addini to munin al'ummar ya kai suna kallon saboda rashin daraja ta addini suna kallon duk abin da ya raba addini ma bai da rashin kwarai da gaske yau ko mutanen ya kai duk abin da aka haɗa shi da musulunci kallon banza suke yi shi duk abin da sun yi akwai islam ko islamin sun fi nawa su gira shi eh ai musulunci ne koko ka ɗauka ya lakwalolin mu suke da makarantu mu makarantu ne za ka ga ana ta kokowa da uwayen yara su ba da dala ashirin kuɗin wata ko jika ko jika biyu ko jika uku ko jika biyar sai an yi ta lallaba su amma da kuna akwai wanda ke lallaba ka lallaba ka za a yi lallaba ka za a yi amma a yi da aka ramta na suwa ya ke ne talauci sai na su makaranta amma ta wajen buku ko bai zai shi a gana kwarai da gaske ni da wurin na san wani yaro yanzu an zo ƙarshen shekara yana da kwal cikin mota ake kai shi da kwal cikin mota ake mai shi har ya inda shekarar littafi na dala tamanin an kafa sayo shi da abokan shi suna da shi bai da kuma a ita Allah ya ba da aljanna uwa ya ce a abin. Ko to mu da kan mu ne muke nuna ma ɗiyan mu kaskancin wannan abu babu ba makarantu kima yaro ya ɗauko littafi na karatu sai a ce bari ɗauko ka yanka haka iya wannan ƙwarai da gaske uwaye da dama suna ce ma ɗiyan su ta ajiye karatu makaranta su ɗauki karatun boko domin makaranta mutum na da ke yanka duk makarantun nan da yaro suke kayan su je su yi yarda daga ayyashi gama ambar shi kenan amma ka ga ɗan tarbiyya da uban shi na mai fada bai tsare karatu ba kuma yaron nan ko kwallo a wala bai sani ba ko bai damu ba haka da ko kuma haka ba al'umma ne sun lalace musulmai da san kima a jini ko da san garga a jini ba ba abin da ke da kima a wurin musulmai sai duniya duk abin da aka danganta shi da musulunci mutanen mu kallon banza su ke nan ba wai kallon banza ba suna yin wannan abu bai da kima yau ko shi ya sai ka ustazu ya ce kallo a ba kawai wani ma in zan ka da gemi sai ce na sun ce kulwar yaman nan bai da zan ka kashi a gidan kai shi na ka da kake an shafi da zan ka wuce nawa mara an tsimla kawai Allah ya shirye da to mutane sun yi nisa da ilimi da addini shi yasa sai suka toshe da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma da yake musamman ma ilimi na hadisi da ilimi na sunna saboda a karatun hadisai ne za ka fahimtar biye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biye da rai saboda hadisi shi ne da kanshi ya rawaito alqur'ani kwanan da qur'ani ai ruwa ya ce ko to mutane sun bari yanzu misali na wurin a ce abinci ko hannun duk wanda bai kawo hadisi goma zai fita da da musulman zai fita amma in an ce duk wanda ya kawo ya yi tsarar goma lafiyayyu zai fita wani shi ya ce goma kadai guri ma kowa ya sana ko ko ba haka ba zai ba to wannan abu bai ci ba koko to wa uba ta ahadu ta hadu sai kai ko ɗin ruwa ko lubullai ka ga mutum malam da wani ƙaton yi da kawai maganganu wani wani wani mutum ne irin shi yake ta ƙoƙari ya haka shi ko ko ba haka ba ne ba to ba dole ka wahala mutum da ka bi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ga mutum sun sa ya ko yana kasuwa sai zange zan mun yi ba ni tafiya wannan bai da har da tuwa zan yiwuwar ana ta amma ya kasa shi da hawa ne ko minti talatin da zai je koyi addini ne yasa saboda addinin firgici ma a wurin shi an yi yanzu muna kallon duk wanda ko makaranta kai mutu a yi kallon shi a jiki ko kuma haka nan ba da a da aikin ka za ka yi makaranta ta karatu na marasa aiki ko amma ita kuma boko ma ta mata aiki ce ko mara albani na ba labarin wata mata tana zuba masu yinka kuɗaɗe masu yawa suna karatun boko yanzu wai makaranta da aka ɗaga sai a ce za a rika ba da kamar dubu uku duk wata sanda wata uku ina ji ko dubu goma ne ko ko wata biyar ma ta ce ni makarantar inda a wallahi ba ta ce akwai wani guri can mai gaji dai addini yana kai shi can wurin shi koya akwai wani mai gaji can wurin in ya taso daga boko sai a kai shi can ya koya mu kana ji ba shi yake aiko da ke saba na shekara ma za a zuba mun suke to ai dai na mala amalin duniya sai ki ai sai ki ne sun daga kuɗin ga nuna to misali ai haka muke da uwaye na ba ga shi makarar nan musulmin ana shirin da mu haka za a yi ta fama da su ba da kuɗin dala na wani ake ba da amma nan kuna sai Allah na fika sai an kira ka an ce ka kawo ka Allah za ka kawo kawai za a kora ɗanka ne ya koko amma makarantu ha saboda kullum ko ake a ce masu alaƙa da addini ana kallon su mutane ƙasƙantattun mutane yau daga an ga malami da wani abu a ce a yi malami da wani amma da kaza da kaza ko a hakiki da shi wasu wanda ake kallon suna da alaƙa da addini mana shi ne wata rana ne ne ne ake gina ya turin shi ce la a shi ma da yare faransa ce busa ta sa kare kai wata tsohon guri ne su kake nema mu mun ci ta tun shi ne yana ɗan ƙauye nan na ga albali shi ne wata ke lokacin da na a yi ce nan samu guri ne ta ko ba ka isa ba ku tana ta tana sai na aure bakin titi ba ma a yi ko me yasa yake kallon da na yi turanci yake mamaki saboda kawai yana da alaƙa da addini koko to amma in ba haka nan bai wani ne zai yi mamaki ba sai ku ga ba Allah ya fa'al ai da ga mutanen ko zuwa kai ba kadai da an ganka da sun balanta a cikin da an yi taso ta kalma sai an yi kama baki to ashe yanke ne ce ne wai doyanta wai wanda yake zurin ka Allah wa darna kai lalace shi ne yanke ne ce wanda yake lalace kawai ya za ka ga ‘yan bokon biya ko fashe da su iya ba sai turanci har da hanci shi ma turanci yanzu yana ta lalacewa babu falatik masu ilimin da suke tiyori sai an kaɗan daga ciki sai ya za a ci gaba me yasa mutane suka kawar cewa ilimin addini shi ba da cewa ke babu ma'ana ilimin mafiya kawai kun mai da gaba kan neman ilimi na duniya ne kawai haka muka mai da kawunan yanzu domin wani amurin jam'in mal da kuma ne ayyuka na tara kuɗi shi ne kasuwanci ko noma ko ciwo ko wasu ayyuka yan kasuwan ma haka suke da dama ba a boko ba yau yana tana jibi yana zubai ko kuma haka nan bane ba yau yana kano jibi yana lagos yau yana ina wanda lokaci ka yi dadan kula a gini sai sai da ya ce a samu lokaci uzuri ka da sun yawa wanda lokaci shi ne lokacin da ya mutu aka fara dan karamin kashi kuɗin ya bari nan wurin ya bar ma wa'ansu kuma suna sai da suka ga dama ko ba haka ba ka zo shi da banza bai samu duniya ba bai samu lahira ba ko ba haka ba noma da yake watakila abin da yake noma ma zai isa shi ma yake shekara amma ya kafa bayan koyan ne wani in ka kalla wani dan tebur ne gare shi wannan tebur da yake shi ka goma sha biyar shi ne hana shi zai koya ne shi zai kai shi wuta jihar nama ko kuma haka ba yanzu ma za ka zama ta wurin face in yi tutun sahi filari ilimin addini ko sosin fatiha bai iya ba to da Allah shi wannan zuriyar muri a duniya shuwa uba maganar lahira ko kuma haka rama da to wallahi to yi makan ka kiyamun lalle in baka ci nan ba to ka sanya za a yi ka kama ta ko ko to kai yanzu ba a zana mutane goma masu kuɗi duniya ba ka ci kuma ba ka san fara a wala ba balle ne sallah ba ka san addini ba sai an tsara tsaye wannan sai wata kila a garin kuma ana zana mutane goma masu kuɗi ba a sa kuma kai ba ka san addinin ba ba ka ci nan ba kuma ba ka ci can ba wuce a tsara tsaye wannan to ka gani in ba a ci ko ina ba ai a ci wajen guda to amma za su zama yawanci mutanen mu a duniya a wahalce kuma lahira ma a sai a wahalce ni an da yi ne sai shi ke nan in ka ka buga ka buga ke sa ka yi nan ku ta yi jirga ta yi har yanzu da dama daga cikin masu suna zuwa ilimin wa'azi sai ka yi san koyo da nan ka je kana zuwa shi sai ka ga daga gidan shi in yi to shi ya kai makaranta da duka sauran koyon karatu sai kana shago shi kana jira sai daga can zai kawai zai sauka ka sai Allah ya samu nema albarka shi yana ba wa samu sai a mai da al'amari da Allah mu ba sai ka ga wasu masu kuɗin mu ko masallaci ne ga an tsaya matakan shuri ba zaman lafiya sai ce ni zai shi aiki ko ka ba haka nan da Allah ya shirya ka akwai wani da fita yadda kake ne so suke sai ba su da aikin komai ya san da wani yana son ya samu dama da koyi karatu a cikin ya so ka yi shawara me yana son yi ba lokacin da zai so ni yar kaza yar kaza ina ce ni kaza yar kaza yar kaza ni ne za a ya bana haushi mai sani ba wai yanzu sai ya ne ya fi da ta banza da koyi tun da ni mara aiki ko kuma haka da bane ba ni sannan in zo shi ko ya mishi karatu da ke ba ka shawara kawai ka bari abincin da ka samu dama saboda na to tun da ba ta ce ne ba naka ila aura shi ne da tafiya tun da shi hali sun to kai shekara na hayya zuwa ka bakan ka wa'azi ba ko huta ma kana in ma kana da ita in ta hau wani ramu sai an san huta koko ba ka da gida da ya kai hamsin kuma ka kasu da aka zo a jeji na ce kawai bai ya haifa ba dole yana sayar yana jira lokacin ba ta ba a samu ba a samu ta ta wani kallon da yake yin zama da ake na karatu ba ko mu ma na ba mu da aiki ta inda muna da aiki da mun ta yi in kuma mu san mu da aikin da za a mu karatu ba muna neman imani da shari'a ai ba don ba a samu a yi tambayar da kake kallon ka zaka ka koya abin da ka koya mu ma mun zauna mun koya abin da ka koya na samu ayyuka da dama wanda wasu sai ma na bar nan gari ko sai in kallon ina da manufa ta karatu bari in zama a ci gaba da karatu ta kara samu wani sai da shaɗi su ma dai don ba su da aiki ne ko kai da ba ka da aiki ba a biyar da yi ba a biyar da yi kullum za su ce wani yawa ne kuma sarrafa eh me ake cin wasiya da turan shi da samun ko kai za ka yi rubuta abin da kake so ka bari in kana da iya kana iya musu wasiya ainihin karanta wasu imam ahmad bin hanbal ko da yi wajen shi cikin karatun na wasu musulma ko za ka iya tafiyan ka wasiya za ka iya matan ka wasiya za ka iya wasiya cikin dukiyar ka ce ina son a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ina son ko abawa ne kaza ko a yi kaza ko a yi kaza sannan in na mutu ina son ka ku yi kaza a kai na ka ku yi kaza in na mutu ina son da wani da wani sun da za su yi min kaza sun da za su yi min kaza kuna fahimta sannan ina muku wasiki da ku yi haɗa kan ku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wasu ne wanda suke masu ratsa zuciya masu tasiri eh a rubuce yanzu muna zamani ne wanda za ka iya yi in kana so ha ka nemi wani abokanka saboda kar ku zo ku ce ma waye mutu waye ta ji musamman in kana da kuɗi sannan wasu kuma suna gani ne suna fahimta to amma gani ba daidai yake da rubutu da yanzu zai iya yiwa gani mutum ɗaya ne ya yi ko mutum biyu a ji a yi ta yi ma balle in shi ne ka ce na ka ce na ce kayan alaba gado a hidda ma miliyan biyu akwai rigima ko to amma misali in ne za ka yi rubutu kuma abin wanda lokaci zuwa lokaci ke bukatar sauyi Allah ya masu rayuwa ana son kullum in ka zo kunce zama da kana da wasiya da kayi kana na haishi aiki yasa ka ga ko mutuwa sai Allah ce yana zuwa sai a gida biyu wasiyin da wani in ka na abu ne mulki ko ka yi rabon gado sai ka ga Allah yana cewa min ba'ali wasiyatin in sabiha aw dai ko gado sai a ce bai yi wasiya ba in ya yi wasiya dole za a zan samai da wasiyar shi matuƙar ba ta ci karo da shari'a addinin musulunci ba in kana da wasu iya mata ka iya musu wasiya ina son kauye kaza kauye kaza ina son in karatu za ku yi na boko ku karanci bangare kaza ku karanci bangare kaza kan ku karanci bangare kaza kan ku yi kaza saboda ne a tsarorin da kai ka sani ki da ke ciki da kaza da kaza da kaza da kaza. Eh, na wa alaikum salam. Eh, ya ce wai ne hukuncin da yawan mutum sallama ya ce masa ba ɗaya iska ne kawai a atone shi amma sallama ka ce sa ba kana sama mu umarnin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbi salam haƙƙi ne in amma sallama kamar to haka gida da cikin bukon musulunci in ka mai ce mai zuma ka ce kai ka ji tsoron Allah sallama nan ma dan za ka ce mu wannan sallah menene haka nan kai ka mai wa'azi ka ce ni shi gyara ka mai nasiha an ce in kuma ka ga bai da kulla sai turanci ka ba shi ta biyar ko goma ka ce to ka gyara da yau ka kara yake sai sallama ga wanda yake ba ba musulmi ba to asali annabi ya hana muharibi musu sallama in sun yi mana sai mu ce musu wa alaika ko kuma wa alaikum kenan duk abin da ka roƙa mun kai ma Allah ya same ka mun gane ko Allah ta'ala ala wa ala shi kenan ko wannan matsala ce babba za ka yi da kayi sallama sai ka ji ana ka ba ka rasa wani ne matsalar su da ba ka an sallama ko ne ka wuce to ita ma da yake sallama ma yanzu mun zo inda ake kallon kawai shi ke ba a eh gaskiya ne ba a san mahimmancin ta ba to kaga wannan aikin ku ne misali sai ku ci gaba da yi musu nasiha ku san mahimmancin ta Mm. yau ai dole ne ba yadda za a kace amana Allah Allah ya barka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu laha wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan da amana ce Allah ya baka kuma babban nauyin da Allah ya tsura maka ilmantar da shi irin na addini ƙarshe in ɗan boko ne cikakke inda ya taso ba a jini sai kika ne wanda ya telescope ƙarshe ke nan ba sannan mutuwa ya zama wani filar ya kai ba shi ke nan kawai abin da ya kamata a yanzu ne ma na aiki a daga shi kan da yan boko wanda bai sa Allah ba to abin da muka karanta rage ne ana da tarayya cikin lada na a ba shi ba za ka yi an yi bayanin shi wannan ba shi ba za ka yi in ce wai sallah wanda ake maraka a biyu in wancan zama sanya ce ke wanda ake raka a hudu a wancan zai da ake na farko shi ne za ka yi amma abin da muka karanta ne ba ne Idan ka zaure dabba wacce za ta yawa na layya.
dabba wadda ba ta aihuwa tana yi laye tana yi laye mana bisa aihuwa ai ba wani wani ciwo ba ne wanda ya samu wanda yake iya zama aihu gare ta kai tsaye halitta ce kuma wa ya ma mata aihuwa lokaci ne zai bi kawai Eh? Bobo. Na ba abin da muka karanta da ne a bayan tarayyar cikin lada kuskure kuma Allah ya jima. Allah shirya da mu shirya ta addinin musulunci. Allah ka guda mu gaskiya ka ba mu ikon mun ta guda mu na gari ka ba mu ikon kauce maka. Allah ya samu daga cikin bayan shi wanda za a yi sawa a cikin wannan kwanaki goma na ƙarshe. da alkhairar da suke ciki Allah muna roƙonka ka haɗa mu da su shayyuka kuma Allah muna roƙonka ka tsare mu ya Allah ka sa mu daga cikin bayan ka wanda suka yi asarar wannan kwanaki goma na wankan zulhijja bayan Allah wanda suka tsaye aikin hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon sarsuwa kuma Allah ya karɓa musu wanda suke son su tsaye kuma dama ba su samu ba ko halin tafiya Allah ka hore musu kuma in sun yi kuma Allah ka karɓa musu akwai uwa da dama wanda suke cewa suna ba duniya Allah ka san su ka san bukatun su ya Allah ka biya musu akwai jiya da ke ganin wani bidiyo na wasu bayan Allah su ja gar da mai ina da wasu da ke cikin in ta'adda suka kama har da ma wasu makamman su muna addu'a zuwa gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu mahita cikin gaggawa Allah ya yaye musu wannan yanayi da suka tsinci kansu a ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon cin jarabawa Allah muna roƙon ka tsare duk su da wani musulmi baki ɗaya. ya Allah duk wani iko da ke ƙasar mu ko ma wata ƙasa ce in dai musulmi ne Allah muna roƙon ka tsare shi da tsarewarka ya Allah muna roƙon ka ka hauda su akan makiya addinin ya Allah ka taimake su duk inda suka kasance Allah muna roƙon ka shirye da mu da shugabannin mu baki ɗaya ka tura mu kan abin da kake so kuma ka yada mu babu shakka wannan sun cancanci mu rinka sa su addu'a saboda sun sadaukar da duwan jin daɗin su ko ba haka nan ba yanzu ka kalla irin sallar nan da za a yi kowane majalisi yana gida zai yi sallah tare da iyalan shi amma su kuma wasu su suna can cikin daji wani yana inda ruwa ma suna wahala a hawla wala quwwata illa billah domin da Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su da tsare shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh